الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه إياك نعبد وإياك نستعين أكراتم نجيا mun tsaya wato yadda matakan fatihatul kitabi yadda suke mun bi su wato daga aya na na daya zuwa aya na uku kenan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana yadda ake yabansa da sunayensa da kuma kusantansa kafin a yi taraki zuwa ga hadararsa to aya nan kai ke ce mana iyaka na abudu wa iyaka na sai gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako sai zamanto shi wannan iyaka na abudu aya ce wanda take abbara hadara ta mushahada sabila da farko suran ya dauko daga alhamdulillahi da za ka ce alhamdulillahi to kun ga Allahu shine damirin da duka wa'annan sifofi yake komawa zuwa gare su Ar-Rahman damirin ne duka wato sifa ne da yake komawa zuwa ga Allah Ar-Rahim damirin ne sifa ce da yake komawa zuwa Allah haka maliki yawmiddin to amma da aka zo iyyaka na'budu wannan ayar to Allah bai ce iyyahu na'budu ba wa iyyahu nasta'in bai yi amfani da damirul ga'ib ba sai ya yi amfani da damirul mutakallim damirin wanda kake magana da kai da shi kaman ga ga shi kana ganin sa to ya kana gudu ya ga Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako shine malamai suka ce kaman kai ne kana da wani nema a wajen wani basara mutum na wata alfarma to da ka zo wajensa da farko kafin komai wannan basalakin idan ka zo fadarsa to tun kafin ka abin nan kana gaisuwa da ka fara ranka shi dai Allah shi ja zamani Allah shi kaza Allah shi kaza sai ka yi ta yabonsa dan turan giwa mai kaza mai kaza mai kaza ka faɗa mishi yabo kala kala daga ƙarshe sai ka ji a ranka shi dai dama na zo ne da bukata ta ta kaza da kaza to idan mun lura da shirin fatiha shirin irin yanda wannan sifan take ci ta ka ce alhamdulillah rabbil alamin godiya tabbata ga Allah ubangijin ta ne ar-rahman ar-rahim kai da Allah ka ce Allah sarkin rahama Allah sarkin jin kai maliki yawmiddin ka ce Allah sarki ranan da kowa ba zai iya ba ranar da kowa ya gajiya sai Allah shi kadai to kaga ka gama kirari ma Allah to ka kutsa ka iso kusa da Allah to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gare ka fa muke bauta gare ka muke neman taimako to ka samu isowa kenan ka samu daga muraqaba a wajen malaman sufanci ka shigo mene ka shigo mushahada wato ka samu huduri kenan idan dai har wato zuciyanka tana da kyakkyawan safa to lokacin da kake ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din ka zo wajen da manzon Allah ke ce maka an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah ga ka gashi idan baka ganin ka kuma shi Allah yana ganin ka to ka iso wannan halaran iyyaka na'budu ma kai muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman ceto to kaga kaga mu kira ka kenan to ka shigo injinar siratal mustaqim roƙon dama shine Allah ba kuɗi nake roƙo ba roƙon shine Allah ka shiryar da ni ka shiryar da mu hanya daidaitacciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima to an yi wajen Allah yana nuna mana cewa babu yanda za ka yi duk girman ka duk isan ka ka tafi wajen Allah kai tsaye sai da tawakkul abinda wasu kullum suke kokarin su hana ka yi to ya Allah ya nuna maka lallai fa tun daga cikin fatiha Allah ya nuna maka dukkanin ibadu da za ka yi gaba ɗaya sai da tawakkul da ka ki da ka zo sai da tawakkul شيء صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم سواء الذين أنعم الله عليهم فألا يفتح من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فانت الله يموت نعمة Allah bai ce injinar siratal mustaqim sai Allah bai ce siratal lahi ba hanyar Allah sai Allah ya ce a'a ai hanyar sa shine hanyar annabawa to wai shugaban annabawa to ashe baka yi taka je wajen Allah ba sai ka bi wata hanyar shugaban annabawa fa anta babullah ya ayyu mri'un ata min ghairi khala yadkhul dole sai ka bi wata wajen shugaban annabawa annabi Muhammad amma inda kai ne baka yi ba dan Allah ya nuna maka wannan Allah yana da ikon tunda shi ya halicce mu mu bayin sa ne ya fito da kanta ya ce mana shine Allah ya mana tajalli ya halicce mu gwargwadon yadda za mu iya ɗaukan tajallinta ya ce mana shine Allah amma Allah bai yi haka ba Allah ya ce akwai manzanni Allah ya tafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben wasu yan aike wanda mu ba mu da ikon da za mu sami isa wajen Allah mu ji sakonsa to amma yana da wasu yan aiki Allah ya zabi min almalaika da rusulan wa min annas Allah ya zabi ya yi zabi a cikin mala'iku akwai manzanni a cikin mutane ma akwai manzanni to Allah da yake wasiɗan da yake tsakaninmu da shi shi sune annabawa tun da dama annabawa su ne jakadun Allah manzanni su ne jakadun Allah sai Allah ya ce to su ma manzannin wasiɗan da yake tsakaninsu da Allah wajen isar da wahayinsa shi ne mala'ika jibrilu kun ga ashe mataki mataki mataki isa wajen Allah dole sai an biyo ta kafa mataki mataki sai ka biyo ta salihai sai ka biyo ta waliyai sai ka biyo ta annabi Muhammad daga biyowa ta salihai sai ka fada hannun waliyai kana biyowa hannun waliyai sai hannun waliyai su kama hannunka su damka ma annabi muhammadu sun suka damka ma annabi muhammadu kuma shi ba zai dire da kai a ko'ina ba sai a wajen da ko annabi bai sai sauka a wannan wajen ba dan idan ka yarda Allah ya maka gaman katar ka samu masauki gidan shehu tijjani shehu tijjani ya damka ka a hannun manzon Allah to masaukinka ko annabawa iyaka domin mene domin masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masauki ne wanda annabawa ba su da irin wannan masauki to kuma annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake ai yanzu ko da misali a duniya a ce saraguna da su yi taro akwai sarkin bauchi akwai sarkin kano akwai sarkin zarzau akwai sarkin zar akwai sarkin sarakuna daban-daban to sai a duba waye sarkin da ya fi kowa a cikinsu matsayi to misali sai a kaddara a ce sarkin bauchi ya fi kowa matsayi a cikinsu to fa bawan sarkin bauchi ke ya riga wani sarkin samun masauki kuma masaukin sa ma zai iya fin masaukin wani sarkin kyau sabila da mene sabila da a yanda da a sauki wannan bawan a yanda da a sauki wannan sarkin to a nan masaukin wannan bawan da a fara gabatar da sarkin ta iya yiwa a ce sarki shi ne da a fara ba shi masauki sai a kai shi masaukin da fi kowanne kyau kuma an kai shi masaukin da fi kowanne kyau bawan sannan yana tare da shi shi ya ce Ibrahim ya ce walilla wa izzul abdi rumayi yace dan meye ba dan yi takama da annabi Muhammadu na ba yace kabila da girman bawa da isansa shine girman mai gidansa to haka Allah ya ce ba mu da ikon da wato su kansu annabawan sai da hanyar mala'ika da mala'ika da kuma zai je sama ya karbo sako ya kawo ya isar ma annabawa gaba ɗaya to sai zaman to ne sai zaman to Allah ya saka mataki mataki a cikin wajen wanda suke cewa wai babu ruwansu da annabi Muhammadu ba ruwansu da wasu waliyai dan ji ana buɗe rediyo na shiga mota ana buɗe rediyo sai na ji wani malami yana cewa wai ai ranar kiyaman da Adamu yake nafsi nafsi Musa yake nafsi nafsi Isa yake nafsi nafsi to ƙarya a ce wani waliyi hadde yi ce to dole shi ma waliyin yana nafsi nafsi Allah sarki jahili manzon Allah shi ya ce ranar alkiyama da a zo da wasu mutane akan mimbari na haske annabawa digalgal suke yi suna leka wa'innan mutanen suna ce wa'innan kuma su waye wa'innan wasu annabawa ne aka turo ba mu sanin su ba Allah ya ce a'a ma hum bi anbiya'in wa la shuhada ba annabawa bane kuma ba shahidai bane yace sai dai su wasu jama'a ne suka haɗu daga kabilu mabambanta suka yi soyayya domina suke yin zikiri domina sai Allah ya ba su wannan matsayi to ku duba matsayin wa'incan annabawa ne amma ga annabawa har suna leƙen wai wa'incan wasu manyan annabawa ne daga musan su ba kuma ba wasu bane ire-iren mu ne amma da da a haɗu a wajen zikiri wannan ba fulatani wannan ba barbare wannan wannan ba jari wannan ba jini kowa da yarensa amma da ka ga kowa yana girmama kowa yana wakara kowa kuma babu wata ƴan uwantaka an haɗu ne haɗuwa billahi lillahi ila Allah sai manzon Allah ya ce to wa innan mutanen da za su zo a mimbari na haske din mala'iku annabawa suna lekiyar su yace wannan mutanen matsayin su sune sun haɗu daga kabilu daban-daban sun yi soyayya domina kuma sun taru suna ambato na domina ba domin wani abu ba to ina ga waliyai dan uwana ai manzon Allah ya ce annaba malaman al'ummansa kaman annabawan banu Isra'ila ulama ummati ka an ya ibani Isra'ila malaman al'umma na kaman annabawan banu Isra'ila to malamai aka ce ina ga waliye ko kuma shi wanda ya faɗi haka a dawo da mutane su zo su kalli al'umman annabi yanzu yadda suke shige suke shiga suke shiga al'umman annabin ba ma musulmi ba a kalli kafirai yadda Allah ya ɗibo mu'jizozin annabawan da suka shuɗe aka ba mu al'umman annabi kafirai ma suke ta sarrufi cikin wannan mu'jiza ce tunda na ga cikin mu'jizan annabi Sulaiman yana tashi a iska a yanzu kuma kafirai ma suna tashi a iska za su shiga jirgi su tashi a iska su yadda da na daga cikin mu'jizan annabi Sulaiman yana daga gidansa dai hango abin da yake faruwa a wata uwa duniya gashi mu ma Allah ya lamunce mana al'umman annabi da kafiri da musulmi kana kwance a gidanka sai ka bude talabijin ka kamo saudiya ana sallan asham idan ka ga dama ma ka kabbara ka bi sallan asham sallan farilla ne ba a yadda maka ka kabbara ka bi su ba amma da ka iya kabbarawa ka bi su sallan asham da ka iya kabbarawa ka bi su sallan nafila saudiya live kana gani kana ɗakin ka kana kallon china abin da yake faruwa a take a China kana gani wanda da su yi manya-manyan annabawa ake zaɓi su a ba su wani amma saboda girman al'umman annabi ga mu'jizozin annabawan an watsar da su a duniya wanda ba musulmi ba ma yana samu shikenan sai ka ce kafirin zamanin annabi nu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daidai da wayancan annabawan kenan ba wani abu bane falala ne na annabi Muhammadu wa'innan waliyai Allah subhanahu wata'ala da ya zaɓe su sai annabawa ma suna burin ina ma su ne wannan waliyan bai tabbata cikin hadisi annabi Musa yana burin ina ma ya zo daga cikin al'umman annabi Muhammadu abu fa da annabi Musa yake buri shine ina ma da shi ko da shi ni ne ma abin da yake buri kenan sabila da ni cikin al'umman annabi Muhammadu ne cikin alkawarin annabi Muhammadu ne to shi yana burin ina ma ya zo cikin al'umman annabi Muhammadu daga ƙarshe Allah ya ce maka kai hakuri na zabe ka na saka ka kalimi na ina magana da kai kuma na baka sako na na baka mu'minoni to kai hakuri da wannan abin da ka samu to haka annabi Ibrahim har yayi wafati yana cewa alhikini bis salih ka riskar da ni da salih su waye salihan al'umman annabi Muhammad waliyan al'umman annabi Muhammad yana roƙon Allah ya sa ya haɗu da waɗannan waliyan sabila da matsayin waliyan idan kuma su a wajen su waliyan ne ba su da daraja to su koma cikin Qur'ani domin ba su san Qur'ani ba idan sun duba Qur'ani da su ga cikin Qur'anin Allah yake faɗa mana ga annabi nan mursali a cikin mursalin ma ɗaya daga cikin ulul azmi an tura shi wajen waliyi ya je ya koyi kawa annabi Musa aka tura shi wajen Khidir Khidir ba annabi bane sai da alaihi salam Khidir waliyi ne daga cikin waliyan Allah aka ce to Musa kai abin da aka sanar da kai an sanar da kai shari'a ne an sanar da kai ilimin zahiri ne baka san ilimin batini ba dama a lokacin Musa cewa yayi yanzu Allah a duniya akwai wanda ya kai ni ilimi sai to bari mu haɗa ka da ɗaya kankani daga cikin bayin mu koyayyu waliyai to ashe annabta minha ce kyauta ce Allah yake zaben mutum ya bashi annabi Musa ya je sun da Khidir sai suka haɗu da Khidir abin da Khidir ya fara yi a gabansa shine ya kama kan wani kyakkyawan yaron da bai shekara takwas zuwa goma ba ya kama kansa ya mutsice ya karya kan ya murgar da yaron a ƙarshe kashi sai aka bar annabi Musa da zara ido a kasanta nafsan zakiya da ghairi nafsi ka kashe rai lahi lafiya yaron da bai ma balaga ya kai ya san wani hukunci ba ka kashe shi babu ba laifin tsaye ba na zoyi sai sai na ce da ce alam aqul laka innaka lam tasbi amri sabab ban ce maka ba ka yi hakurin tarayya da ni ba sai annabi Musa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusafi tabbalak fa min ladin maqam in na sake tambayin a bayan wannan to kar ka ci gaba da abokan ta gani sai aka ci kun ga dama shi annabi Musa ya saka matsayinsa ne shi a matsayinsa na annabi bara a yi sako ya ja baki ya shiru ba dan shi a wajensa shari'an da aka saukar maza an saukar maza haka kawai a kama rai a kashe to bai halatta ba wala taqtulun nafsan allati harama Allah illa bil haqq to ya ga an kama rai a gaban sa an kashe ba dole yayi magana ba to sai ana cikin tafiya kuma suka zo ba su da kuɗi sun shiga jirgin ruwa kafin su shiga cikin jirgin ruwa sai suka hangi wata jirgi mai kyau tana zuwa irin kuwa sai ya zaro kwari da baka ya ciro kifiya ya yi ta harbawa yana fasa jirgi wanda idan an fasa ta ta yi yawa ruwa ne zai shiga cikin jirgin su da duniya gaba ɗaya su halaka a halatta hali shugurika a halaha yanzu ka fasa jirgin da aka halakar da mutanen cikin jirgin gaba ɗaya kenan sai zai ce wai kan ba mu yi magana da kai akan ba za ka tambaye ni ba in ka ga na yi wani abu sai annabi Musa ya sake yin ciki shi dai ya ga abin da ya ji karfin hankalin sa aka shige aka shige wannan duk kissan alqur'ani ne yake bawo aka shige aka shige har suka zo jikin wani garu garun ya faɗi ya rushe sai suka yi ittifaqin za su tsaga wannan garun fi sabilillah da su samu lada sai da suka gama daga garu to dama sun shigo garin babu wanda ya kula su an ki a ba su ruwa ballantana abinci ballantana ɗakin kwana sai annabi Musa ya ce to kai ya bawan Allah me zai hana tun daga wannan bautan da muka yi ma wa'annan su ba mu lada na aikin da muka musu mu saya abinci mu ci mu nemi ruwa mu sha sai ya ce to ha za ki raku bai yiwa bai naka magana ya kai an zo shauɗa uku daga nan kuma mun rabu amma ya ce la unabbi annaka bi ta'wil ma lam tasih alayhi sabr dan baka labarin abin da ka gagara a kurin akai sai a ilimin baɗinin da Allah ya sanar da ni wannan yaron da na kama shi na tsince kansa shaƙiyin yaro ne idan ya taso iyayensa mutane kirki ne zai zama musu bala'i sai na tare ku kuji ilimi a nan Allah fa ya riga ya halicce shi shaƙiyi ne kuma zai taso ya zama shaƙiyi to gashi nan annabi ya tare shi ya kashe shi tun kafin ya girma ya zama shaƙiyi bai girma ba yaya aka ya zama shaƙiyi tunda bai kai shekarun da ya zama shakiyin ba yana yaro ne kuma wa ya sanar da shi haka ya kama shi ya kace shi abin da ya zama kace shi ta iya yiwa Allah ya ba su wani da wanda ya tsina ya fi wannan yaro na yace jirgi kuma da na fasa wannan jirgin na marayu ne a gaban su kuma da akwai wani azzalumin sarkin da in ya ga jirgi mai kyau duk yanda ya ga jirgi mai kyau to dai fa ce shiga da miji su jira da ka shi yasa na farko san jirgin sabila da in sarki da ba da wanda suka ga wannan jirgi ka su kama mu marayu jirgin yace wannan garu kuma da nan aga garu ne shi ma na marayu a karkashin garun da akwai taskan wasu yara marayu wanda baban su ya binne ya koye musu kuma gashi garun ya fadi idan aka bar shi karshe taskan ya bayyana wasu su kwashe taskan su dauke wa marayu hakkin sai na daga yake ko wannan shi ne ta'awilin abin da ka gagara hakuri a kai dan haka mun rabu annabi Musa annabi ne yana da matsayi kaman haka shi annabi ne shi mursali ne kuma shi ulul azmi ne kuma shi kalimullah ne ya bambanta da sauran annabawa domin a jerin gwanan annabawa idan bai zo na uku ba to ba za a kawo shi annabi ba a jerin gwanan ulul azumi din domin ana ce annabi muhammadu to wannan uwa uba kenan a gaban sa babu kowa shi kenan sai a ce annabi ibrahim daga annabi ibrahim sai a ce annabi isa daga annabi isa sai a ce annabi musa daga annabi musa sai a ce annabi nuhu dama wa'annan su ne guda biyar ulul azumi na wasu amma ga shi nan an turo shi wajen wani wali an ce ya koyi karatu a wajen wannan wali shi yasa shi wancan wanda yake wannan magana jahili bai san menene ma'anan wali ba amma ya je ya san meye ma'anan waliyi kuma meye maratibu na auliya'u so samu ma na ce masa ya duba majmu'atul rasail wal masaili na shehu ibnu taymiyyah ya ga me ibnu taymiya ya faɗa dangane da waliyai wanda ake samun akadabu a cikin su ake samun agawatu ake samun rijalul ghaibi ake samun budala'u ake samun abdal duka ibnu taymiya ya tattauna akan su shine jahili bai sani ba shi yasa dama hadarin wannan addini jahilai su shigo cikin addini suna magana cikin addini shine hadarin wannan addini shi kan zan Allah ce inna Allah la yaqbilu al-ilma intiba Allah baya dauke ilimi cikin al'umma lokaci daya a nemi ilimi a rasa Allah ya ce amma walakin yaqbiluhu bi naf'i ulama ko kuma wani ruwaya da qabdul ulama Allah yakan dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai kirki wa yattakhidha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su kama wasu shugabanni malamai amma malaman jahilai su ilu su tambayi malaman waftau su ba su fatawa bi gaidin haƙi ba tare da gaskiya ba ban nuwa a dalilin sun bata sun bata to yanzu lokacin da ke shi yasa ya zama dole mutum ya kiyaye imanin sa ya zama dole mutum ya san wajen suwaye zai je ya yi mu'amalar sana'ance yanzu misali idan mun ce mun raba mun raba tafiya da wasu ba za ku bi su sallah ba ta iya yiwa muna da gaskiya don mene domin a shekara arba'in da ya shige ba a san masallacin ɗan ɗariƙa ko masallacin fada ba duka masallaci ɗin ba a san sufan ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙa da abin da ake bayyana rabe shi kenan da kababu ɗan ɗariƙan ma ɗan faida kuma babu wani masallaci sunansa masallacin tijjanawa babu ko ina ma akan iya yin wazifa kuma ko ina ba tijjani ya samu yin sallah rana ɗaya wasu al'umma suka zo suka fara akan al'umma suka zo suka raba masallacinsu da masallacin al'umma suka raba sallansu da sallan al'umma suka ciro wani siga daban da wani salo daban wanda ba a san shi ba suka ce duk wanda bai yi wannan abu ba kafiri ne suka ce duk wanda bai yi wannan abu ba ba dan sunna bane dan bid'a ne ko kuma dan gargajiya ne ko kuma mushriki me ba faɗa ma fadar bauchi ba an ce masallaci ne na gargajiya duk wanda ya salla a wannan masallacin baya da sallah kuma wa'annan ƙungiyar da suka fara kafa abin suka ce masallacin musulunci na farko a bauchi shine wannan masallacin nan kun ga sai suka yi kudin gora da iyayenmu da kakanninmu da shegunanmu da suka gabata tun daga yaƙubun farko da zuwa ka da wuce gaba ɗaya suka musu kudin gora suka hurga su jahannama suka ce wa'annan duka kafirai ne ba su iya Allah ba su ne farkon musulmi a garin kowa ya nema zai ji kuma kowa ya nema zai sani daga nan ne aka samu sarrafa suka gina masallacinsu suka ware kansu suka canja sallansu da irin namu na iyayenmu suka canja tufafinsu ga barin irin na iyayenmu suka canja muryansu na sallah suka ɗauko wani murya daban ba wanda iyayenmu suke yi ba suka canja sallama suka canja komai shi kenan sai salo ya canja sai ya zamanto akwai ƴan sunna akwai kuma mu da iyayenmu wanda ba ƴan sunna ba to daga nan fa aka fara samun abu yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba har aka zo aka samu terrorist na wannan zamanin na fituntunin da ake yi wallahi tallahi duk a ƙarƙashin wancan abin يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم duk mai ilimi idan ya zauna yana tunani duk mai ilimi idan ya zauna yana tunani to ya san daga yadda fasadi ya fara kullowa ya san daga yadda fitina ya fara kullowa an samu fitina ne tun daga farko wajen rarraba kan musulmi wajen raba masallaci da masallacin iyayenmu tun daga farko lokacin da aka aka aka aka aka gini wannan tafiya to idan muka duba sai mu ga wato tafiyan ba ta Allah ba ce ba ta manzon Allah ba ce ta iya yiwa ka ce a ni ina ruwana ni duk wanda yake la ilaha illallah dan bi sallah duk wanda yake yin sallah ni babu ruwana dan bi sallah kan ni babu ruwana da masallacin kaza masallacin kaza to mu da kunnan ka kai tun a zamanin manzon Allah a duniya akwai zamanin da yake na manzon Allah duk duniya ba a halicci zamanin da ke zamanin manzon Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ba kai duk duniya zamanin da yake makwabtaka da zamanin annabi ma alfahari yake yi yake ce ni yana cewa ni na fi kowane zamani kusa da manzon Allah annabi yake khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna har zuwa tashin kiyama annabi yake ciyayyen zamani a duniya shine zamanin nan imam al-busiri yace kataba hadika al-usul wa taqmu bika al-ya'u ba'dha al-yawm ya rasulullah zamani tana yin alfahari da kai tana bugun kirji cewa tana da kusanci tsakanin ka da kai to zamanin manzon Allah da yafi kowane zamani mutunci yafi kowane zamani imani an samu masallacin ƙarya aka gina haka za ka ce to ya rasulullahi mun gina masallaci ka zo ka buɗe mana in aradna illa husna ba mu gina wannan masallaci ba wallahi sai dan zaman lafiya domin kyautatawa domin a daɗa samun ƙarin yalwar masallaci aka kawatar da masallacin annabi muhammadu ya shirya liji sai ga aya da tsubinta la masjidun yassita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuna fi ya rasulullah masallacin da aka assasa akan tsoron Allah na farko da aka fara da zawashi ya cancanta ka tsaya a cikin kai sallah a cikin masallacin akwai fihi rijalu a masallacin akwai mazaje wanda suke neman su tsarkaka suke yin abu dan Allah kuma Allah yana son amma wancan sai Allah ya ce alladina takadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu shi wan su wa'incan wanda suka bude wannan masallacin masallaci ne da suka gina shi wato domin kafirtar da musulmi alladina takadu masjidan diraran domin cutarwa wa kufran da kafirtar da musulmi a cikin musulmi dan wutan wanda furiqan bainal mu'minin da raba tsakanin mu'minai kaga yaro babu ruwansa da ubansa uba babu ruwa da ɗansa uba zai fito ya tafi masallacin mu na wala balina wancan kuma zai fito ya tafi masallacin su na keleki yana ganin ubansa kafiri wannan kuma gashi nan zahira abin ya zo har zamanin mu muna gani da ido uba zai fito da karbinsa zai tafi masallaci ya kuma ya fito kobar-kobar zai tafi wani waje shi kuma sabila da can an iya ikama kwali kwana isra ta kasar nan kuma ba a iya kira ba ana ce wala bolli ko kuma ana ce wala lali to wani nan ba su iya shi kenan mahaifinka nan da ya fara koya maka kawai ya kama hannunka ya saka ka a hanyar da za ka tafi masallaci ya maka kaciya ya maka suna ya maka komai ka ce masa arne ne ka ma bata auren da yake tsakaninsa da uwanka tunda dai auren ba a sunna aka yi shi ba an yi auren ne cikin jahiliya cikin bid'a to kai kai ne to kaga sai aka samu wannan to tun daga nan shintunu suke kai manzon Allah ya ce idan aka zo daidai irin wannan lokaci in aka zo daidai irin wannan lokaci to sai dai a yi haƙuri alaikum anfusakum la la yadurrukum man dhanna idza hadaytum ku rike kawunan ku kadai ku yi fama da kawunan ku da ƴaƴayen ku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba babu gyara gyara bare tabbata duniya ta barkaka ba sai imamu mahdi ya bayyana haka ne to kun ga ashe ba mu bane shirka tunda Allah ya ce masallacin su shine ne ne masallacin da aka gina wa tafriqan bainahum wa irsalan liman haraba Allah ta zama mafaka na wanda suke yakan Allah da manzon Allah akwai yakan Allah da manzon Allah wanda yake irin man akwai yakan Allah da manzon Allah wanda ya shige ka kawo fitina ka kawo tarzoma ka watsa kan musulmi ka raba kan a yi ta ta'addanci ana da suna akwai abin da ya kai shi ba ba ga shi wanda suke kin Allah da manzon Allah sun samu maka ba sai a kira mutum musulmi yana ce shi musulmi ne cikin wa'incan din a ba shi wani abu ya je ya aikata aika aikan da ya aikata ya halakar da rayuka babu abin da bai faru ba sabila da mene sabila da su kansu yahudawa tun lokacin da suka gini suke son su farwa musulunci su lalata musulunci su suka fara fikiran ya ina ne da musulmi ne za mu shafe qur'ani ne a'a in mun shafe qur'ani sun haddace to ya ina ne da mu raba su da soyayyen annabin su ne sai aka ce to kun dauko nan ba na farko abinda da ku fara raba su da shi kenan ku raba su da soyayyen annabin su sannan ku rarraba kawunan su idan suka rarrabe to za ku samu haɗin kai da wata ɓangare daga cikin ɓangaren da ba ta da gaskiya ku ba su abin da suke nema sai ku farma sauran wancan ɓangaren sai a halakar da musulmin kirki a bayan su duk wannan fikira a turai turawa su suka tura wannan fikira aka shigo da wannan fikira kuma ga munan cikin cikin damuwa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da to kaga ashe an annabi da yake da masjidin kusa ala taqwa min awwal yawm farkon masallaci a garin nan ina ne fadi amma sai da aka ce fadi duk wanda ya sallah a nan kafiri babu abin da ba a faɗa sannan kuma shi wanda yake wannan ta'addanci ya fake kullum yana ce shi ne ma yafi kowa iya bin sunnan manzon Allah zai yi ƙarya kun san ba mu ma fa san meye hadarin mutum da bakin zai so shi shine ahlus sunna ba domin su ba su ne zuwa ahlus sunna ne ba su san da sunna ba dan idan ka ce makanka kai ahlus sunna ne me ce shi sunna sunna sunna ya zo ya mana tarihin me sunna nan ya zo ya fara sunna abu hudu ne هو كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية abin da aka ce annabi ya aikata ko abin da aka ce annabi ya faɗa ko abin da aka ce an yi a gaban annabi bai hana ba ko sifan manzon Allah na ɗabi'unsa da kuma sifan sa na jikinsa na zatinsa to a takaice malamai suka ce duk wanda ya ce makansa shi ahlus sunna ne to ya ce maka duk abin da kaga yana yi ya ga manzon Allah ya yi yake dan Allah in suka faɗa haka mu kansu sun yi adalci wa manzon Allah ba su ƙarya ba su cin amana ƙaryan da cin amanan duka a wajen manzon Allah suka kalfaya a billah su imamu malik ma ba su kira kansu sun ce su ahli sunna ba sai da suka bari duniya ta taru ta musu shaida ta ce kai wacin nan yadda suke kwatanta lamarin manzon Allah sun cancanta a kira su da ahli sunna kuma wallahi ko tabi'i ne yace makanka shi ahlus sunna ne sai an yi challenge din sa an ce masa Allah yake wala tuzakku anfusakum sai dai ka ce muna kwaikwayon ahlus sunna muna son Allah ya saka mu a cikin ahlus sunna amma ne sai aka fake da wannan suna an gulu da kansa uwa to Allah ya bar mu da manzon Allah mu dai mun rike manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya bayyana gaskiya Allah ya bar mu da manzon Allah shine siratal ladina an'amta alaihim Allah bai ce siratal lahi ba sai ce siratal ladina an'amta alaihim suwaye Allah ya musu liman sune muka fade su minan nabiyyin da daga annabawa wa siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihin fa sunu ulai fa sai Allah ya nuna mana ne sai Allah ya nuna mana dole duk ƙaryan mutum bai ce bi wajen Allah dare ba sai ya biyo ta waɗannan mutane tunda siratal mustaqim da Allah dai mana sharhi sai yace siratal ladina an'amta alaihim alladina an'amta alaihim din nan kuma annabawa ne da siddiqai da salihai to ƙaryanka ka je wajen Allah sai ka je wajen wa'inda ke sa da ce maka gashi huwa ne sai huwa nan nan ya kama hannunka ya hada ka da manzon Allah sai aka ƙarya aka ce to ai wanda suke ce su yan dariƙan tijjaniya ne bautar shiri tijjani suke a'udhu billah a'udhu billah ai wanda suke da rikan tijaniya su sun yi intisabi ne da shehu tijani sun kuma rike shehu tijani a matsayin limami yanzu idan ka zo za ka yi sallan ada za ka ce mene nawaitu ada as-salati zuhri mene ittida'an bil imami me yasa ba za ka ce ittida'an bi rasulillahi ba ko kuma me yasa ba za ka ce ittida'an billahi ba ina kwaikwayon Allah tunda dai ka ce kai dan Allah ne dare kawai kai dan abu Allah ne dare ba da a je wajen wali ba ballan da na a je wajen annabi shi ke da kace nayi niyan kwaikwayon Allah nayi niyan kwaikwayon annabi sai aka ce a a da ka yi niyan kwaikwayon limamin da yake gaban kai to da aka ce dariƙan tijaniya ana nabi so tijani shine limamin ka shine wanda zai sada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ɗariƙar tijjaniya kamar yadda ne ne da ka ce an a ce maka kana wani mazaba ne ka ce mazaban malikiya nake me za ba za ka ce ina mazaban annabi bane sai ka ce kana malikiya ko kana shafi'iyya ko kana hanafiya ko kana hanbaliya ko kuma an kai karatun qur'ani aka ce da wani kira'a kake sai ka ce da warshu nake yi ai sai ka ce da kira'an annabi nake yi أقرأ بقراءة رسول الله آه ذيك تي ورش نكي كرنتاوا كو كتي حفظ نكي كرنتاوا كو كتي قالون نكي كرنتاوا نوعي قراءة دبن دبن to ashe shehunan kira'a na alkur'ani kana kwaikwayon su kakan ce kana kira'an wane ne mazhaba kakan ce kana mazhaban wani ne to me zai hana tariƙa na gyaran zuciya ka ce kana tariƙan shehu tijjani ma'ana kana nufin shehu tijjanin nan ka rike shi a matsayin wasilan da zai sadar da kai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa wani lokaci ina faɗa mana muna karatu da wani lakcara na sai ya ce ai ɗariku duka ƙarya ne in dai ɗariku gaskiya ne to ya zamo dole da shehi tijjani da shehi abdulkadiri da ɗarikan rufa'iya da ɗarikokin nan duka su haɗu su zamo ɗarika ɗaya amma ai ɗarika ƙungiya ce zai ce malam ɗarika ba ƙungiya ba ce ɗarika manhaj ce me amma nan ƙungiya ƙungiya shine furka to ba a ce ma ɗarika furka ba an ce mata fariƙa Allah kuma ya yi bayanin fariƙa ya ce wa Allah wistaqamu ala fariƙati bai ce wa Allah wistaqamu ala furqati tijaniya ko ala furqati kaza ba ala fariƙati to kun ga fariƙa din nan Allah ma ya sai ne to malam dan haka dariƙa ba kungiya ba tunda ba a ce mata mu'assasatu ba kuma ba a ce mata jama'atu kaza ba an ce mata fariƙatu ne to ɗariƙatu ko in yin amfani da ɗariƙatu laifi ne to ga can warki ana ce ɗariƙatu warki fil qira'a ɗariƙatu qalun fil qira'a ɗariƙatu haq fil qira'a duka ana ce ɗariƙan wani wajen karatun qur'ani ɗariƙan wani wajen karatun qur'ani to in dai har ɗariƙa laifi ne kuma ya zama dole in ɗariƙan gaskiya ne su taru su dawo ɗaya sai na ce to mazhabin maliku ma fa duka da a rushe na ce don dole ya zamo dole da maliki da shafi'i da hanafi da da ahmadu bin hanbal dole su taru su dawo maza ba kwaya daya domin kar su kawo rarraba cikin al'umman annabi in dai har tsarika da su haɗu dole in su ba kungiya bane to ya zama mazahib ma kungiyoyi dole sai sun haɗe sun dawo sai ce a ai mazahib wa'annan Allah ya saka su ne domin su zamo rahama da sauki cikin al'umma sai na ce to ai haka ɗarikan ma wanda zai iya tijjaniya yayi wanda zai yi kadiriya yayi wanda zai yi nasbandiya yayi wanda zai yi rufa'iya yayi duka ba laifi bane shi yasa duka dalika ko ta dalika ta gaskata ko ta dalika amma idan ana son a mana adalci a shigo a duba mai muke a cikin dalika so nawa aka ce mu kira sunan shehu tijjani a rana babu so nawa aka ce mu kira sunan shehu ibrahim a rana babu istighfari ne a rana za ka yi da safiya za ka yi tilfari ɗari talatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari da yamma ma za ka yi kamar haka da daddare za ka karanta wajifa istighfari talatin salatin annabi muhammadu sittin da biyu ko ko kuma sittin da uku la ilaha illallah ɗari to duka wannan ka nuna min wani abin da aka saka shi wanda ba aiki ne na Allah ba to kun ga ashe ya zamo dole sai an dawo an yi ɗariƙan nan ya zamo dole idan dai ana son a samu isa wajen manzon Allah da ba dole ba ne amma wanda dole yake son ya samu isa wajen manzon Allah to dole zai biyo ya biyo ɗariƙan nan tun da meye malamai sun kasu kashi kashi akwai malaman hadisi ana ce musu al-muhaddisu kuma ana ce musu al-fuqa akwai malaman fiqh ana ce musu mene alfuqaha'u ko akwai malaman malaman malaman malaman qira'a ana ce musu mene qurra'u to haka akwai malaman da su aikin su shine mutum ya gyara zuciyarsa ya gyara alakansa da Allah ya gyara mu'amalansa da mutane ya yi ta zikirin Allah har sai ya samu sanin ubangiji su ne suwa ne su ne ashiyuku shirunai kamar yadda za a ce mazhaban malikiya haka da a ce ɗariƙatu fulan ɗariƙan wani to kun gani kuwa ashe duk abin da yake kai komo cikin tafiyar mu abu ne wanda mutabarrin bil hujjah al qami'a al qati'a al qawiyya al aziza tafiyar mu yana dauke da hujjoji masu ƙarfi wanda suke mutunta ƙarya gashi tun daga fatiha Allah yana faɗa maka lallai fa magana samun waliyai wanda za su sada mutum da Allah gaskiya ne siratan ladina anamta alaihi kuma kamar yadda muka faɗa Allah ce ga dama bayan ga shi annabi Muhammad shine shugaban kowa su mala'ika da jibril duk suna diba madadi ne a wajen manzon Allah kowa ma a wajen manzon Allah ke diba amma sai Allah ya ce annabi Muhammad shi kansa shugaban annabawa dan a nuna maka matsayin tsani aka ce ba dai karɓi wahayi dare tsakaninsa da Allah ba sai ta hanyar mala'ika da jibril annabi Muhammad bai taɓa karɓan wani wahayi na alƙur'ani mubasharatan ba sai da mala'ika da jibril ya kawo masa wannan abin bai tabbata shi amma annabi ya fi mala'ika jibrilu annabi yana da ikon ya yayi magana da Allah ya karbo qur'ani amma Allah bai saka haka ba dan ya nuna mana wannan al'umma na annabi fa dole ce daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani dole sai da Allah ya ji mana da wannan abu annabi Muhammad ya fi mala'ika ya fi mala'ika jibrilu waye jibrilu a gaban manzon Allah jibrilu bawan manzon Allah mai hidima wa manzon Allah zagin manzon Allah kun ga kuwa zagi ba zai zamo tsaye da sarki ba zagi aikin sa jan linzami aikin jibrilu kenan ya kama linzamin burakan manzon Allah ya ja su je sama idan sun je sama ma ya je wajen da iyakansa kenan ya tsaya ya ce anan yake wa ma la ilaha illa maqamun ma'lum shugaba annabi Muhammadu shi to dan a nuna ma jibrilu ka girmama annabi fa ba fa annabin nan ba ka ci su bane yasa ake ce ka kawo masa wahayi sai annabi ya bari mu maka ita hannu sai jibril wahayin nan da kakan karko ka kawo mu ai na kake karko ya ya rasulullah kan je sama ta daya a sama ta dayan nan kukan kusanci wani fili sai ka ga dutse a gurin sai kawo maka abin da nake daga gurin to dama marra alqur'anu bi salasa marahil qur'ani ya bi matakai guda uku ainihin qur'ani yana lauhul mahfuz sai aka dauko daga lauhul mahfuz gaba ɗayan sa a dunkule aka kawo shi sama'ud duniya sama na duniya daga sama da duniya kuma sai ana ɗaukan sa munajjaman mufarraqan ana kaiwa manzon Allah aya biyu aya goma wani lokaci ma aya ɗaya wani lokaci